إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون يحتفل النصارى في هذا اليوم بيوم الميلاد المسيحي وهو يوم يعظمونه ويقدرونه في بلادنا وسائر البلاد العالمية وليس الغرض من حديثنا في هذا المقام العناية بيوم الميلاد الذي هم فيه مختلفون وإنما عنايتنا بدراسة العلاقات بيننا وبين أتباع الدين المسيحي الذين هم النصارى المذكورون في كتاب الله العزيز يعتبر الإسلام النصرانية دينا من الأديان التي اعترف بوجودها وهي من الأديان السماوية من حيث أصل شريعتها التي شرعت لبني إسرائيل في الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى بن مريم عليهم السلام يقول الله عز وجل في ذكر الأديان المتبعة المختلفة الأديان المتبعة المختلفة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد وقال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وغيرها من الآيات التي تدل على ذكر الأديان المختلفة غير دين الإسلام وقد قدر الله تعالى أن نعيش نحن المسلمون في هذا البلد مع النصارى جنبا إلى جنب بعد أن كان الإسلام هو الدين الوحيد السائد في هذه الناحية لكن قدر الله وما شاء فعل جاء المستعمرون الصليبيون بالدين المسيحي وأدخلوه قهرا في البلاد بعد هدم الدولة العثمانية الإسلامية التي كانت عاصمتها في سوكوتو فحري بنا أن نتدارس بعض الأحكام الإسلامية المتعلقة بحدود الله في حق النصارى كي لا نتعدى حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فمن هذه الأحكام أن الله اعتبر النصارى أقرب أهل الملل كلها إلى المسلمين في المودة والصداقة قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ولذا كان أول هجرة للمسلمين إلى دولة كانت إلى دولة نصرانية لجوءا إلى أهل الحبشة تحت ملك النجاشي الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه كان لا يظلم عنده أحد ومنها أن النصارى أكثر أهل الملل اعتناقا للإسلام كما هو الواقع في بلادنا وفي بلاد أخرى كبلاد أمريكا وأوروبا وغيرها بخلاف الملل الأخرى كاليهود والبوذيين والهنود وغيرهم من الوثنيين الذين لا يكثر منهم الدخول في الإسلام وفي هذا الشأن قال الله عز وجل عن النصارى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ومنها أن الله جعل في قلوبهم الرأفة والرحمة كما قال ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ولهذا ترى أن كثيرا من بلاد النصارى مثل سويسرا وأمريكا وإنجلترا ترى أنها أكثر بلاد العالم إنفاقا على البلاد الفقيرة وفي الكوارث الطبيعية وفي المؤسسات الإغاثية كل ذلك على سبيل الإنسانية ومنها أن الإسلام فتح للمسلمين أبواب المعاملات معهم ما لم يفتح لغيرهم مثل أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومنها أن الله تعالى أباح لنا العيش معهم في بلد واحد وتحت حكم واحد بل وحتى الدخول في كنائسهم لمصالح اجتماعية أو سياسية أو غير ذلك ما دام أن في ذلك حرية لديننا لا يكرهوننا على الارتداد عن ديننا ولا نكرههم على الإسلام قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي من الغي وقال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه وغير ذلك من الآيات ولذلك لا يمنع وذلك كله أعني الحرية الدينية لا يمنع من مشروعية دعوتهم إلى دين الحق بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن كما هو المنهج في الإسلام ومنها أن هذه الأحكام لا تفيد ولا تدعو إلى تقارب الأديان ولا إلى ولاء غير المسلمين بل لا بد للمسلم من إظهار دينه في جميع أموره وإظهار الفرق بينه وبين الكفار في جميع نواحي الحياة قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الآية وقال تعالى لكم دينكم ولي دين ومنها أنه مع إباحة أكل ذبائحهم وطعامهم فلا يجوز أكل ما ذبح على عقيدة الشرك والكفر كما يعتقدونه من أن هذا اليوم هو اليوم الذي ولد الله فيه ابنه المسيح تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا كما لا يجوز تهنئتهم على أعيادهم الكفريه عند بعض العلماء وأجاز بعض العلماء أن ذلك جائز في حق من كانت له مصلحة راجحة في ذلك مصداقا لقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه يا أنوانا مسلمي أولا رانا ta 25 ga watan 12 a irinta ne kiristoci suke bikin da ake kira bikin kirsimeti wannan biki suna yinsa ne bisa murnar haifuwar annabi isa ɗan maryama alaihi salam wannan biki da wannan rana suna girmama shi kuma gwamnatoci na kasashen duniya da yawa suna girmama shi sannan kuma duk mutumin da yake da hayuwa a garuruwan da akwai mabiya addinin kirista daga lokacin da wannan biki ya karato zai ga alamominsa a zahiri ba muhimmancin wannan hudu ba shine mai da hankali akan bikin kirsimati ba muhimmancinsa shine yin nazari akan alaka da take tsakanin musulmi da mabiya addinin kirista ko akan alaka da take tsakanin addinin musulunci da addinin kirista ba kawai a rana ɗaya irin ta yau ba sai dai a dukkan rayuwa a kuma kowane lokaci shi wannan biki na kirsimeti biki ne wanda ya kasance akwai saɓani a tsakanin mabiya addinin kirista akan halaccinsa ko rashin halaccinsa domin kuwa biki ne wanda aka gina shi akan saɓani domin zaben wannan rana ta 25 ga watan disamba a matsayin ranar da aka haifi annabi isa ɗan maryam dukkan kiristoci sun yi ittifaki cewa ba a cikin littafi mai tsarki suka ga ranar da aka haife shi ba aka sa wannan ranar kuma ba a ji labari daga wurin waɗanda suka zauna tare da shi cewa sun ƙididdiga ga ranar da aka haife shi ba balma mutumin da ya fara ƙoƙarin kirda don wata rana aka haife shi shine wani da ake ce masa sextus julius africanus a shekara ta 221 bayan rabuwar annabi isa da wannan duniya shekara 221 kaga ba zai yiwu a lokacin akwai wanda suka yi zamani da shi kuma yana raye ba haka kirdado ya yi sai ya sa wannan rana kuma aka fara yin bikin kirsimati daga wancan lokacin waɗansu da yawa sun saba waɗansu kuma sun bi wannan abin ya ci gaba ya kawo har zuwa wannan zamani namu wanda wannan dalilin ne yasa da yawa daga cikin mabiya waɗansu ɗariƙoƙi a addinin kirista kamar ɗan ɗariƙar jehovah witness da sauransu su suke gani cewa wannan biki na kirsimati bid'a ne saboda babu inda aka ce a yi a cikin bible sannan kuma babu dalilin da zai sa a zaɓi wannan rana domin bai tabbata cewa a ranar ce aka haifi annabi isa ɗin ba abin da ya sai mun kama da yadda ake ciki a cikin addininmu na musulunci saɓani akan ranar haifuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yi saɓani ba akan ranar rasuwarsa cewa ita ce sha biyu ga watan rabi'un awwal to amma an yi saɓani mai yawa akan ranar da aka haife shi shin sha biyu ga watan rabi'ul awwal ne ko ba shi ba wannan shine saɓanin da aka yi tsakanin malamai tun a farko sannan daga baya kuma bayan rasuwarsa da shekara ɗari hudu da wani abu aka samu waɗanda suka fara ganin ya kamata a yi bikin murnar ranar haifuwarsa wannan sai ya zama ya jawo saɓani wanda wannan saɓani yanzu ya kai shekara 900 da wani abu ana yi akan cewa shin za a yi bikin murnar haifuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kiristoci bayan shekara 200 da wani abu da barinsa duniya suka fara nasu kirsimati mu ma bayan shekara ninkin irin wancan da rasuwarsa mu ma za mu fara irin haka ko ba za a yi ba wannan saɓani bai gushe ba addinin kirista kamar yadda bai gushe ba a cikin addinin musulunci kamar yadda na ce ba za mu mai da hankali akan batun bikin ba sai dai za mu mai da hankali ne akan alaƙar da take tsakanin addinin musulunci da addinin kirista wanda wannan addini ko kaki ko kaso dolenka sai ka yi alaƙa da shi ko ta kusa ko ta nesa ko ka yi alaƙa da mabiyansa ta kusa ko ta nesa wannan addini dama addini ne wanda ya riga addinin musulunci samuwa tunda an fara yin addinin masihiyya tun annabi isa alaihi salam aka kuma kafa a matsayin addini bayan rabuwarsa da duniya wanda kuma tsakaninsa da annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 500 to kaga ya riga addinin musulunci zuwa sannan kuma ya fi addinin musulunci mabiya a duniya a yanzu addinin kirista shine addinin da yake da mutane mabiya sama da kowane addini yanzu a duniya sannan kuma a cikin kasar mu ma abun ya shafe mu tunda muna zaune ne kafada da kafada da kiristoci kusan su ne ma addinai mafiya girma wanda bayan yawan addinin musulunci a najeriya sai yawan mabiya addinin kirista kafin kowane addini wannan addini na kiristanci ya fara ne daga yankin kudancin najeriya a yayin da lokacin ita kuma wato yankin arewacin najeriya yake karkashin daula ta musulunci daular usmaniya wadda headquartanta take sokoto birnin shehu dukan wannan yanki ya kasance akan tsari guda ɗaya da gwamnati da siyasa iri ɗaya irin ta tsarin musulunci da kuma gargajiya irin ta hausa da fulani har zuwa 1900 lokacin da turawan mulkin mallaka suka zo da manufa guda biyu manufa ta siyasa da manufa ta addini da kuma ta uku manufa ta tattalin arziki manufa ta tattalin arziki shine kama bayi da kuma kwashe abubuwa na sarawat ko abubuwa na albarkatun ƙasa da arziki da ake da shi a cikin ƙasashen afirka domin kaiwa su amfana a ƙasashensu wanda ya sa turawan mulkin mallaka musamman 'yan ingila suke neman ƙasashe masu maiko waɗanda suke da arziki inda za su samu su tatsa suke barin sauran ƙasashen kuma wa ƙasar faransa wannan shine manufa ta tattalin arziki da kuma manufa ta siyasa ita ce yin mulkin mallaka da ɗora hukuncinsu a kan kowace ƙasa sannan da kuma manufa ta addini wato ta hanyar crusade da kuma ta hanyar missionary wanda yake bayan sun kafa daula kuma za su koyar da tsarinsu suna tare da malamai na kiristanci wanda za su koya wa mutane su shiga addinin kirista bayan sun kwace mulki sai ya zama akwai alamar nuna ƙarfi wajen shigar da addinin da siyasar da kuma manufar ta tattalin arziki kowa ya sani yaƙi aka gwabza kafin aka karɓi wannan yanki na arewacin najeriya musamman kuma mummunan yaƙin nan da tarihi ba zai manta da shi ba a 1903 wanda aka yi na rusa daular sokoto da kuma yanda har ya kai ga kashe khalifan musulunci na lokacin sidi attahiru duk wanda yake karanta tarihi ya san wannan da wannan ne yasa addinin kiristanci ya fara shigowa kuma ya samu gindin zama a wannan ƙasa tamu wanda har ya zama a yanzu shine addini na biyu mafi yawan mabiya bayan addinin musulunci to wannan ya nuna dole sai mun san menene hukunce-hukuncen musulunci na zamantakewa da zaman tare da alaƙa tsakaninmu da kiristoci ba za mu iya hana su zama 'yan najeriya ba kamar yadda ba za su hana mu zama 'yan najeriya ba ba za mu tilasta su zama musulmi ba kamar yadda ba za su tilasta mu zama kirista ba dole ne mu zauna tare to ya za mu yi musan menene iyakoki da addinin musulunci ya sa a tsakaninmu da su saboda ya zama kowa ya bayar da haƙƙin ɗan uwansa ba tare da shiga haƙƙin wani ba kuma ta yadda za a samu cimma manufofi na zaman tare na ci gaba da kuma zaman lafiya mai ɗorewa ga kaɗan daga cikin abubuwan da addinin musulunci ya tsara dangane da wato kiristoci da kuma addinin kirista ga musulmi na farko shine addinin musulunci ya yarda cewa kiristanci addini ne addinin musulunci ya ambaci addinin kiristanci a cikin alkur'ani kuma ya ambaci mabiyansa da cewa su ma addini suke yi a cikin ayoyi da yawa alkur'ani misali daga ciki shine faɗin Allah ta'ala innal ladzina amanu kaga musulmi kenan wal ladzina hadu kaga kaga yahudawa kenan wasabiina kaga sabi'awa kenan masu abin nan abin nan wani tsari na addini wal wan nasara kaga kiristoci kenan wal majusa da majusawa shi ma wani tsarin na addini yawanci da shi da sabi'awa dukansu yanzu yawanci babu su wallazina ashraku da kuma waɗanda suke bautar gumaka kaga wannan kuma ya hada da addinai da yawa a yanzu kaga addinin buda tana ciki addinin hindu yana ciki waɗanda suke dai addinai na bautawa gumaka kamar yadda kuma addinin musulunci ya kirga addinin Kirista a matsayin dinun samawi. Dinun samawi shine addinin da tushensa an saukar da shi daga sama ne. Allah ne ya saukar da tushensa. Allah ne ya saukar da addinin musulunci wanda shi da tushensa da kuma reshensa har yanzu yana nan. Sannan kuma Allah ne ya saukar da littafin a taura. wanda shine yahudawa suke bi shi ma tushensa daga sama yake daga baya kuma aka canza shi Allah shi ya saukar da injila wadda a cikinta akwai shari'ar da kiristoci suke bi wanda tushensa daga Allah yake daga baya kuma aka canza shi waɗannan addinai guda biyu duka Allah ya yarda da cewa addinai ne waɗanda za su yi aiki a iya lokacin da suka yi shi yasa Allah madaukakin sarki bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa Yahudawa da Kiristoci addini nan da kuke kai yanzu gashi an turo annabi sallama ya dora daga inda aka tsaya a cikin wancan addinin don haka dukkan ku ku tattaro kwanku da kwarkwata ku sai ku goya bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ku bi shi addini ne wanda ya dora akan abun da attaura da injila suka zo da shi shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce musaddiqan lima baina yadayhi min alkitab sannan kuma ya ce musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati shi annabi isa kenan yana gaskata abin da ke cikin attaura su yan attaura yahudawa su bi shi sai suka kibinsa su kuma kiristoci sai aka hada su da su da yahudawan duka bayan zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya hada su duka biyu ce ya ahlal kitabi ya ku ahlul kitabi yahudawa da kiristoci ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum ku zo zuwa kalmar da damu da ku duka iri ɗaya ce ita ce la na'budu illa Allah wala nushrika bihi shay'a ita ce kalmar la ilaha illa Allah ku zo ku yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallama in kuka yi haka wa aminu bihi yu'tikum kiflaini min rahmati za ku samu za ku samu ninki biyu kun yi imani da wancan kun zo kun samu musulunci kuma kun hada da shi to da suka zo ne daga basu kuma falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi da musulunci yazo sai suka kafirce masa wanda ya kamata a ce duk tafiya layi ɗaya ne dukkan annabawa tun daga kan annabi adam guda ɗaya ne akan la ilaha illallah sai dai shari'a ta hukunce hukunce shine yake bambanta to tushen addinin kiristanci Allah ya yarda da shi cewa Allah ne ya saukar amma daga baya expiry ɗinsa ya tabbata daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama ya daina aiki sannan su kuma suka zo suka caccanza abin da ke cikin injila suka caccanza abin da ke cikin old testament na autaura saboda ya daidai da abin da su kuma suke so ko malamansu suke so wanda ya ci gaba har yanzu wanda kuma musulunci bai yarda da shi ba saboda kasancewar canjin da ke ciki da kuma kasancewar addinin musulunci da kuma alkur'ani ya zo da shari'ar da ta zama muhaiminan alai ita ce take sama da dukkan waɗannan da su za su tattaro su bi ba musulmi ne za su tattaro su bi nasu ba wannan shine tsarin da yake tun a da kuma har yanzu haka ne kaga wannan ya nuna addinin musulunci ya yadda da zaman addinin kiristanci duk da cewa ya zo ba su bishin ba amma ya yadda da zaman su wannan daban da shi da tsarin inna dina inda Allahil islam inna dina inda Allahil islam shine Allah ya ce addinin da shi ya yarda da shi shine musulunci don ya ce wa raditu lakum al-islam dina na yarda muku da musulunci ashe ya san akwai wani addinin shi kuma bai yarda da shi bane kawai shi yasa ya faɗi sunayen su su bai yarda da su ba saboda wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu duk wanda ya riki wani addinin ba musulunci ba ba za a karba masa ba wannan ya nuna Allah ya yarda akwai wani addinin kenan amma wanne ne da gaskiya wanda Allah ya yarda da shi shine musulunci shi ya yi approving amma duk sauran su ma suna zama kuma Allah ya yi itirafi ya yarda da cewa addinai ne mutane suna bin su shi yasa Allah ya ce dukansu zai hada su inna laha yafsilu bainahum yawmal qiyama sai an je ranar kiyama ne Allah zai hukunci tunda a nan duniya akan zahiri baka iya tabbatar da ka gane wanne ne na gaskiya inda za a bar mutum yanzu wanda ba baya wa kowane addini musulmi ya zo ya masa wa'azi zai ji kamar ya shiga kirista ma ya masa wazi shi ma zai ji kamar ya shiga inda ba sa da waɗansu hujjojin da suke jan mutane a kai da ba za a samu wanda zai shiga addinin kirista ba to wannan shi yasa ya zama shi ma addini ne mai zaman kansa wannan ya nuna alaka tsakanin musulunci da kiristanci shine alaka ce ta cewa kowanne ya yarda da zaman kowa haka musulmi ba zai yi dinayin cewa ba kiristanci ba wani addini sai musulunci wannan ba gaskiya bane kuma ba abin da ba zai taba yiwa bane ko ka ce ba zai yiwu ai kowane addini ba sai musulunci wannan ma ba zai yiwu ba abu na biyu shine Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana cewa mabiya addinin kirista su suka fi kowa kusanci da mabiya addinin musulunci cikin dukkan addinai Allah ya faɗa cikin alkur'ani cewa cikin dukkan mabiya addinai za ka samu suna da tsananin adawa ga musulunci amma mabiya addinin kirista su suka fi sauƙin mu'amala wajen nuna ƙauna da sauƙin al'amari ga musulmi Allah ce la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku mutanen da zaka samu sun fi tsananin gaba da kiyayya ga musulmi sune yahudawa da su da waɗanda suke bautar gunki ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الله يجي ذاك سامو أن سك كسنشي وجنون كوناغ مسلمي الذين قالوا إنا نصارى سنة وأن سك مو نصارني واتو كريستا كينا ko a yanzu a waƙi wannan ya tabbatar mana yahudawa su suka fi kowa tayar da kowace fitina da kaga ana yi a duniya wanda ya shafi musulmi kuma har yanzu su suka fi kowa nuna tsananin ta'addanci akan musulmin da suke kewaye da su musamman ka dubi kasar isra'ila da ita da falasɗinawa har yanzu rikici ne yaƙi ci yaƙi cinyewa shekara sama da sittin kuma ba za su taɓa denawa ba a tsammanin su har sai sun ga babu wani musulmi ko ba falastini a yankin gaba daya amma babu wata ƙasar kiristanci da take irin abin da yahudawa suke a yanzu sai dai a samu ƙasa ta kiristanci wadda ƙasar yahudawa ta mamaye siyasarta da tattalin arzikinta yadda za ta iya sa ta ta zama mata karen farauta ta yi fada da musulmi amma ba don asalin manufarsu su suna so su yi ba duk abin da kaga wata ƙasa ta kirista ta matsawa musulmi to tana da wato tsanani ne daga sama kamar yadda zaka ɗauki kusa ne ka kafa akan katako kana dokawa katako in yazo sai yana kuka wa kusa yana ce kana soka ne kusa kuma tana ce kai baka san dukan da nake sha bane to kasar america da duk kasar da zaka ta mamaye kasar musulmi tana fada da musulmi wallahi ba asalin manufarta bane ko a cikin kasar ko kuma a wajen kasar yanzu kamar kasan faransa duk za ka samu ajanda ce ta yahudawa wanda suke yi a kasansu kuma suke so a yi a sauran waɗansu ƙasashen amma asalin tsari na kiristanci in dai ba wanda ya zama yahudawa sun sa shi dole ko kuma ya kwaikwayi tsarin yahudawa ba to asalin kirista baya da wannan a ɗabi'arsa to wannan ya tabbatar mana da abin da yake a waƙi'i da kuma mabiya addinin buda ka dubi abin da yake faruwa yanzu na kabilar oigor a kasar china ka dubi abin da ya faru ga kabilar rohingya a kasar myanmar waɗanda duka waɗannan 'yan addinin buda ne wanda su suna so su ga sun kare ne kwata-kwata su ma mutu tunda ba za su iya kashe addinin ba to a kashe su gaba ɗaya babu wata ƙasar kirista da take irin wannan wa musulmi abu na biyu abin la'akari na alaka tsakanin kiristoci da musulmi ko addinin kirista da musulmi shine mabiya addinin kirista su suka fi kowane 'yan addini sauke shiga musulunci ka tsaya ka yi lissafi ka gani babu waɗanda suka fi yawan tururuwa su shiga musulunci kamar mabiya addinin kirista a cikin dukkan addinan duniya galibin waɗanda suke musulunta a nan a wurinmu galibinsu mabiya addinin kirista ne haka in ka je amerika haka in ka je ingila haka in ka je kasashen turai sauran addinin musulunci ya fi kowane addini saurin yaduwa da, da girma da saurin shiga amma kuma duka daga kiristanci ake raurowa suke dawa musulmi wanda ya nuna cewa mabiya addinin kirista sun fi saukin fahimtar musulunci har su shiga sama da yadda mabiya sauran addinan suke wani addini ne zaka ga malamansa za a samu sama da arba'in fastoci su shiga musulunci a lokaci guda kamar yadda ya faru watanni uku da suka wuce a abuja ai kun gani da su da matansu in ba addinin kirista ba wani addini ne kake ji zaka ji da malamansu da kowa za su tattara su dawo addinin musulunci me yasa saboda in suka karanta abin da ke cikin alkur'ani suna ganin comparison suna ganin similarities da yawa da abin da ke ciki sai su gane cewa lalle addinin musulunci gaskiya ne ci gaba ne daga inda kiristanci ya tsaya a lokacin da ya daina aiki to amma yahudawa su ma suna karanta haka suna gani amma kaji suna musulunta ne sannan 'yan addinin buda da 'yan addinin hindu da sauransu ai suna tare da musulmi ko babu wata kyakkyawar mu'amala da musulmi zai iya yi wa mabiyin wani addini wanda musulmin kasar indiya ba ta yi wa 'yan addinin hindu amma kullum kana ji kashe su suke kuma gwamnati ma ta ce kar a sake ba wa musulmi damar da zai shigo kasar ya samu green card saboda tsananin adawa akan musulunci ba wata kasar kirista da za ta fito fili ta ce musulmi ta hana shi kaza amma irin wannan duka kana gani akan mabiya waɗansu addinan wanda ya nuna cewa addinin kirista yana da sauƙi akan addinin musulunci sama da kowane addini kuma gaskiya guda ɗaya ce dole a faɗe ta kamar yadda kuma Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cikin alkur'ani cewa ya sanya wa mabiya annabi isa alaihi salam ra'afatan wa rahma ya sanya musu jin kai da tausayi kuma wannan abin ya bi su har ya zuwa yanzu da yawa daga cikinsu ƙasashe waɗanda suke tsarinsu na kiristanci ne za ka ga sun fi kowace ƙasa tallafawa kasashen da suke talauci ciki har da kasashen musulmi waɗanda suke da arziki babu wata ƙasa daga cikin ƙasashe matalauta a duniya na musulmi face tana karɓar taimako daga ƙasashen turai ƙasashen turai ƙasashen me ƙasashen kirista ne babu wata ƙasa da ba ta karɓar abin da ake ce foreign aid daga ƙasashen amurka ƙasashen germany ƙasashen switzerland da sauransu suna taimakawa inda ba sa da wannan tausayin sai su ce ku je ku ci kanku ko kuma dole sai kun shiga kirista kafin a baku sannan kuma su suka fi taimakawa cibiyoyi irin na taimako waɗanda ba sa neman a biya su komi sai dai su zo su yi kyauta cibiyar red cross ta duniya tana su yi zalanne duk abin da take kyauta take in ana yaki a ƙasar ku ake amara ta zo ta yi taimakonta ta ba da magani ta ba da waye da sauran cibiyoyi da yawa da ka sani na duniya waɗanda suke tallafa wa marasa shi da in ana rikici kuma ƙasashenmu ake rikicin kuma za ka gansu kuma da gaske fi'ilin suna bayar da taimakon in ma akwai ta ajanda a ɓoye dai suna da yin taimakon da ake gani a zahiri kuma yana amfanar waɗanda ake basu galibi ƙasashen kirista su suka fi wannan sama da ƙasashen da ba na kirista ba bayan wannan addinin musulunci ya yardan wa musulmi ya buɗe ƙofa ta mu'amala tsakanin musulmi da kirista sama da irin yadda ya buɗe ƙofa ta mu'amala tsakanin musulmi da wanda ba kirista ba ƙofa ta mu'amala ta harkokin duniya harkoki na zamantakewa harkoki na tattalin arziki harkoki na siyasa irin sauƙi da musulunci ya yi akan alaƙa tsakanin musulmi da kirista ya fi akan yadda ya yi akan musulmi da sauran mabiya sauran addinai halartar wanda da musulunci ya akan cin abincin ahlul kitabi da yankansu Allah ya haramta a ci yankan kowane mutum a duniya in ba musulmi bane sai ahlul kitabi kadai su wai ahlul kitabi a tare da mu su ne kadai ne kirista Allah ya halatta wa musulmi ya haramta wa musulmi auren duk wanda bata ce la ilaha illallah ba kowane addini take bi sai ahlul kitabi kadai su wane ne ahlul kitabi anan in ba kirista ba a ce musulunci ya saukar maka ya yarda maka ka yi soyayya ka tuna da irin soyayya da sirri da amana da ke tsakanin miji da mata amma musulunci ya yarda maka wannan daga mabiya wani addini ka tabbatar musulunci ya yarda cewa wannan addinin akwai amana tsakaninka da shi ne kuma kowa ya sani cewa ba za ka ce haramun bane cin yankansu ba za ka ce haramun bane auren matansu sai dai karshen abin da za ka ce shine mai yiwa ka ce bai kamata ba amma ba kai saka ce bai halatta ba yana daga ciki shine Allah maɗaukakin sarki ya halatta mana ci gaba da zamantakewa tsakaninmu da su a cikin ƙasa ɗaya ƙarƙashin hukunci ɗaya da gwamnati ɗaya da tsarin siyasa ɗaya Allah ya halatta cewa za mu iya zama tare da su kuma Allah ya kamar yadda ya nuna wa annabi sallallahu alaihi sallama tsarin gwamnatinsa na musulunci ne amma Allah ya yarda da cewa suna nan ya ce ka ci gaba da yin hukunci wa in hakamta fahkum bainahum bil haqq in za ka yi hukunci tsakaninsu ka yi hukunci da gaskiya Allah ya ce ka bar su su yi hukunci da addinin su kar su kawo maka wa kaifa yuhakkimunaka wa indahum at-taura me yasa za su kawo maka hukunci bayan suna da attaura su je su yi nasu kai kai naka amma Allah ce fa in ja'uka in su suka kawo kansu da kansu suka ce sun yi submitting ga tsarin hukuncin musulunci fahkum bainahum bil haqq kai hukunci fahkum bainahum bil qist kai hukunci da adalci irin wanda Allah ya nuna maka da na alqur'ani za ka yi in su suka kawo kansu da kansu amma ba su kawo ba Allah ya yarda su zauna su yi irin nasu hukun irin na kuma a zauna a ƙasa ɗaya wannan yana nuna yadda Allah maɗaukakin sarki ya tsara a cikin alkur'ani yadda za mu yi zamantakewa zamantakewar da Allah ne ya ƙaddara ta tsakaninmu da mu da mabiya addinin kirista kowa ya rike addininsa kowa kuma ya rike irin tsarin shari'arsa ba tare da wani ya musguna wani ba abinda Allah ya hana shine karka tilasta musu cewa sai sun shiga musulunci afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin la ikraha fid din kamar yadda su kuma ba za su tilasta maka ka bar addinin ka ba amma wannan bai hana ka ci gaba da yin da'awa da kira da wa'azi ta hanyar hikima da kuma a zauna a yi dialogue a zauna a yi debate billati yi ahsan har su gane gaskiya su shiga in sun yarda da ita amma wanda duk bai yarda ba lakum dinukum waliya dini ya rike nasa ka rike naka ba dole in an ji wajen Allah ya nuna waye mai gaskiyar in ba wannan muka ɗauka ba ba yadda za a yi ka taɓa zama lafiya don ba zai taɓa yiwa ka ce duka su musulunta ba ba zai taɓa yiwa su ce mu mu zama kirista ba to abinda ba zai yi ba sai a ɗauki abin da yake tsakani shine ko wanda Allah ya faɗa a alƙur'ani lakum dinukum waliya dini ku rike addini ku rike nawa wannan bai hana mu'amala ta yau da kullum wanda take haɗa mu ta kasuwanci ta harkokin tattalin arziki harkar karatu harkar siyasa dole mu gwama tare saboda kasar taku tare ce ba yanda zaka ce sai musulmi ne kadai zai rike mulki kirista ba zai iya rikewa ba ba yanda zaka ka ce kirista ne kadai zai rike karfin tattalin arziki musulmi su ba za su rike ba kowane abu dole ya zama gwargwadon karfin ku da damar da kuke da ita a cikin tsarin gwargwadon yanda za ku samu wato rinjaye kuma gwargwadon yanda kuke da wayon iyawa gwargwadon iyawarku a siyasa gwargwadon yadda za ku ci gaba da shugabanci gwargwadon iyayenku da damuwarku akan maganar tattalin arziki gwargwadon yadda za ku fi arziki amma Allah bai ce dole dole wane ya zama shi ya fi wane ba to yana daga ciki kuma don Allah maɗaukakin sarki ya ce irin wannan zamantakewan ta irinsa ne za ka iya harka tallata addininka ya gane hatta yasma a kalam Allah yana daga cikin wannan ne ma yasa har da alaka da za ta iya sa fahimtar addini ta yadda shugabanninsu ko wasu za a yi wani abin da ya shafi zamantakewa ko siyasa ko wani dalili ya sa wanda akwai maslahan musulmi a ciki su shigo masallaci su ga ya masallaci yake ya musulmi suke ibada wanda zai iya kwadaitar da mutum galibin mutum ya fi son abin da ya sani amma mutum yana inkarin abin da bai sani ba ne haka kai ma a baka dama ka je coci ya halatta idan bukata ta sa ta zamantakewa ko ta siyasa musulmi ya je can zai iya ganewa kuma ya gane falalar musulunci ya gane kuma bambancin irin ibadar mu da irin ibadar su wanda zai iya ƙara tabbatar masa da imaninsa da Allah da musulunci wannan kuma duk zaman lafiya ke iya kawo wannan kamar yadda ya iya halatta ka ɗauki littafinsa ka karanta ka ga me a ciki ta yadda za ka gane ƙur'an da kike karantawa ka gamsu gaskiya ne ko kuma an maka rufa-rufa ne buɗe wancan ka karanta ka gani shi ma kuma ka ba shi dama ya riƙe alƙur'ani ya gani ba laifi ba ne mutumin da ba musulmi ba a ba shi alƙur'ani musamman mai fassara ya buɗe ya ga fassara tun da ba iya larabci zai ba don haka ba za a ba shi mai larabci ba ka ba shi mai fassara ya buɗe ya gani ya ga me aka ce ba wani ɓoye-ɓoye a ciki daga wannan zai iya sa shi da kansa ya ji in ya gamsu ya ga cewa zai shiga addininka ka fa'ida ta ƙarshe ita ce dukan wannan abin da muka faɗa na halacci da sauransu ba su hana cewa musulunci daban kafirci daban ba da dukkan abin da muka faɗa bai nuna cewa addinin musulunci ɗaya yake da addinin kirista ko kuma abin da waɗansu suke kira na cewa ƙasa ɗaya al'umma ɗaya addini ɗaya ai duka ubangijinmu ɗaya eh amma concept ɗin ubangiji a wurinmu daban yake da concept ɗin ubangiji a wurin kiristoci kuma fundamental differences ne tsakanin musulunci da kirista akan waye ubangiji ba yanda za ka yi ka yarda da tsarin ubangiji a wurin wani wanda ya yarda da cewa ubangijin za a iya ce yana da ɗa wannan fundamental difference ne ko kuma ubangijin su uku ne da mutumin da ya ce kwaya ɗaya ba yadda za a yi ɗaya da uku su zama ɗaya don haka wannan shine babban bambanci tsakaninmu da kiristoci kuma dole ne mu fahimci wannan bambancin su masu fahimta baka kar wani ya zo ya mana zaƙin baki bayan duk abin da muka faɗa wanda musulunci ya tsara wanda kowa zai fahimci bambancinsa kuma mutum ya ce mana da addinin musulunci da addinin kirista duk ɗaya ne wani sokon ma sai ya gina masallaci ya gina church sai ce an je lahira Allah sai ya zaɓi wanda ya fi so sai a bashi lada kaga wannan rashin hankali ne dole ne ka zaɓi guda ɗaya sai mu gane bambancin mu mu fahimci bambancin mu yafi mana akan mu yi munafunci muna gani kamar ɗaya ne amma ba ɗaya bane ɗaya yana cutar ɗaya addinin kiristanci daban addinin musulunci daban kuma doctrines su daban sannan wannan ba zai rusa ka'idar musulunci ta muwalatul mu'minina da kuma bara'atul kuffar ba son musulmi da kuma kin kafirci da kafirai a cikin aƙidarka ta zuciya a cikin mu'amala da kuma zamantakewa za ka so mutum gwargwadon yadda alakarsa ta maslaharsa da kai take dan uwanka ne na jini zaka so shi ko da ba musulmi bane saboda so na dangantaka matarka ce zaka so ta koda kirista ce wannan soyayya ce ta zuciya ta ɗabi'a makwabcinka ne abokin aikinka ne abokin zamanka a makaranta wannan zaka so shi gwargwadon abotar da yake da kai da ita wannan ita ake ce almawaddatu tabi'iyya amma almawaddatu diniyya kauna irin ta cikin zuciya irin ta addini wanda Allah ne ya haɗa ta wannan duk duniya sai musulmi kaɗai an gane bambanci ba a hana ka kaso wanda ba musulmi ba gwargwadon maslahar sa gare ka amma an hana ka kaso wanda ba musulmi ba akan addininsa musulmi kuma ko ina yake shi wannan masoyinka ne ko da ba maslahar da ta haɗa ku amma shi wanda ba musulmi ba sai in maslaha ta hada ku shine zaka so shi maslaha da ta hada ku ta cewa yan kasa ɗaya ne jam'iyyar ku ɗaya makarantar ku ɗaya wurin sana'a ku ɗaya wannan duk zaka so shi akan wannan ko dangin ka ne wannan zaka so shi akan wannan alakar amma wanda bai da alaka da kai kwata kwata wannan ba zaka ji kana son sa ba amma musulmi ko ina yake ko ba alaka tsakaninka da shi shi kana kaunarsa kun gane inda bambancin yake wannan shine ake ce alwala wal bara da haka ne ake gane bambancin da ke tsakaninsu akan wannan ne Allah maɗaukakin sarki ya faɗi ayoyi da yawa Allah ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasula duk wanda yake da imani ba za ka samu kuma yana irin wannan kaunar ta zuci ga wanda ya saba wa Allah da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Allah ce la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya muminai ba sa riƙan kafirai a matsayin masoya min dunil mu'minin kuma su bar ƴan uwansu muminai ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ya wanda suka imani kar ku riki yahudawa da nasara a matsayin masoya wani irin soyayya ne duka irin wannan soyayya da nayi bayani irin ta cikin zuci irin ta addini amma sauran wanda ba alaka da addini ba to ita kuma ayar ta ita ce la yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din Allah bai hana ku ba yin alaka ko har ma soyayya ko har nuna kusanci ko har nuna nagarta ga waɗanda ba su yaƙe ku ba a cikin addini kaga akwai maslaha na zaman lafiya kenan walam yukhrijukum min diyarikum basu kore ku ba daga gidajenku an tabarruhum ku rika kyautata musu wa tuqsitu ilaihim ku musu adalci inna allaha yuhibbul muqsitin Allah yana son masu adalci ko da adalcin za su yi ne wa waɗanda ba musulmi ba Allah zai soka idan kai adalci wa kirista yana sa Allah ya soka kamar yadda zai soka in kai adalci wa musulmi shi yasa bai halatta ba a gare ka kana shugaba ga haƙƙin musulmi ga na kirista sai ka bayar da haƙƙin musulmi ka hana haƙƙin kirista Allah sai ya kama ka haƙƙi na shugabanci da haƙƙi na siyasa da haƙƙi na makwabtaka da haƙƙi na zamantakewa kowa za ka bashi nashi haƙƙinsa ba a nuna bambancin addini a nan a cikin addini ne ake nuna bambancin addini amma ba a cikin rayuwa ba ina fata wannan bayanin duka an fahimta wannan dalilin ne yasa Allah ya halatta maka saboda zamantakewa ta zaman tare ka ba su abinci ka ba su sadaka a lokacin da ake idinka na sallah kuma wannan ne yasa ya halatta su baka kyauta su baka halawa su baka kayan abinci a lokacin da suke bikinsu na kirsimeti kuma ka ci shi hani'an mari'a abinda aka hana shine abinda suka yanka da sunan wani wanda ba Allah ba abinda suka yanka da sunan murnar wani abu da yake da alaka da aƙidar addininsu kaga wanda ya shigo cikin addini abin da suka yanka saboda Allah ce wa ma zubiha ala nusub abin da aka yanka shi akan wato ma uhilla bi ma uhilla bihi li ghairillah kuma uhilla li ghairillahi bihi abin da aka yanka aka kira sunan wani abu da ba Allah ba to shi yasa malamai suka ce duk abin da aka yanka saboda bihin kirsimati akan ana murnar yau Allah ya haifu to kaga wannan babbar magana ce ta shiga cikin maganar addini to wannan shine ba za ka ci ba amma sun dafa abinci sun sayi naman a kasuwa ne wannan ya halatta kowa ma ya ci amma abin da suka yanka da wannan manufar yasa aka zubar da jinin to wannan ko limamin garin ku ne ya yanka ba za ka ci ba shi ma bai halatta ya ci ba kun gane bambancin ba wai don an yi bismillah ko ba a yi bismillah ba shi yake sawa duk abin da suka yanka a sauran ranaku ai Allah bai ce dama suna bismillah ba amma Allah ya ce a ci idan sun yanka tun da ba don Christmas ba suka ajiye a fridge yanzu yazo sai suka ɗiba suka yi da shi kaga ba don Christmas suka yanka ba ko abin da suka saya a kasuwa wannan ya halatta a ci ballantana biscuit ballantana da abin da za su baka na tufafi ko kuɗi wannan duk ya halatta abin da aka cire kadai shine abin da aka zubar da jininsa saboda wannan abin na fata an gane bambancin sai abu na ƙarshe shine happy christmas ka ce masa ina taya ka murnar wannan rana shi ko mai hukuncinsa waɗansu malamai kamar ibn al-qayyim a cikin ahkamu ahli zimma suka ce haram saboda ba za ka taya mutum murna akan yana murnar saba wa Allah ba saboda cewa yau aka haifi annabi isa suna nufi dan waye to wannan abin da suke yi din Allah ce kaburat kalimatan takhruju min afwahihim babbar magana ce fa suke faɗa takadu samawatu yatafattarna minhu wannan magana ta kai yadda za a ce sama ta rushe saboda an da'awlir rahmani walada su ce Allah ya haifu to wannan maganar ba za ka ce masa kana taya shi murna akan abin da yake da alaka da wannan ba kuna fahimta wannan ita ce fatawar da yawa daga cikin malamai waɗansu malaman kuma suka ce a'a idan akwai maslaha ta zaman tare da kuma yadda rashin faɗar hakan zai iya sa ya fahimci wani abu na ƙiyayya ta zamantakewa wanda ta wuce ta addini kamar a ce dan uwanka ne na jini abokin aikinka ne oganka ne yana maka kowane ihsani kai kuma kana so ka nuna masa musulunci yana da musamaha da suka ce kana iya gaya masa shi akan shi ne kai ba kai kake murnar ba shi yake yi saboda in ka faɗa zai sa ya ji daɗi to ya shiga cikin an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim suka ce albarru ko albirru kai da Allah ya ce a yi wa mutane irinsa ne wanda aka ce a yi musu irinsa ne Allah ce a yi wa iyaye birrul walidai idan za ka yi wa iyayenka abin da Allah yake so na safarin ciki za ka yi musu abin da su suke so ka yi ne ko za ka yi musu abin da kai kake so ka yi a wurin iyayenka yadda za su ga cewa ka musu biyayya shine ka yi abin da suke so ka yi ko ka yi abin da kai kaga shi ya dace ka yi abin da su suke so ka yi ne to sai aka ce su ma abin da suke so a yanzu shine su ji kace musu kana musu murnar wannan abin da suke yi din ba wai kai ya shafe ka bane kai ko baka so kai dai ka taya su su murnan da suke yi sai suka ce kai bai shafe ka ba don ka ce musu wannan ya zama albirru da Allah ya ce an tabarruhum wannan ita ce fatawar lajina ta yin fatawa ta kasar Europe wanda malaman su suka ce ta yiwu akwai bambanci da mutumin da baya zaune a cikinsu zai iya hangowa da mu da muke zaune a tsakiyarsu da yadda suke ji in ka taya shi murnar wannan rana da yadda yake ji cewa ka ɗauke shi mutum kuma ka yadda da cewa shi ma a nasa ɓangaren zai iya nasa tunda a lokacin naka ya taya ka murna kai me yasa ba za ka taya shi murna ba da kuma maslaha ta siyasa ɗan siyasa idan bai yi amfani da wannan ya ce musu ba za su ɗauka yana adawa da su kuma zai sa ya samu matsala a siyasance sai suka ce maslaha ta siyasa da ta dangantaka da ta zamantakewa tana iya kai mutum in ya kai ga irin wannan ya iya cewa masu yin kirsimati happy christmas sauran kuma dukansu bai halatta ba su ce wani happy christmas kamar ni kaina اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الأربعة الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولأزواجنا وذرياتنا ولمن له حق علينا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك الخير في بلدنا وسائر بلاد المسلمين ونعوذ بك من الشر فيه وفي سائر بلاد المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا لله قانتين